أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙuƙudata min lisani ya fi ƙauli amma ba ju ɗan wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin asabat wanda yau wata na musulunci wata rajab yana da kwana shida shekarar hijira yau 444 wanda hakan yi daidai da 27 kenan ga watan daya miladiya 2023 haka ne ko? 28 ko? ta 28 ga watan daya miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya suna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi ce littafin na akaba'ul musalli na ashe muhammad siddiq ibn shawi rahimahullah kuran masallata wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai yinin mako irin wannan idan masu bibiya ba su manta ba malin yana mana karatu a kuran da suka shafi alwala kai tsaye wanda ya yi bayanai masu yawa game da israfi a cikin ruwa da kuma wa'ansu azkar da ba su da asali wanda ake yin su a tsakiyar yin alwala duka ya ce waɗannan ba su inganta ba abin da ya inganta shine bayan kammala alwala mutum ya ce ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين to wannan azkar din ya inganta bayan an kammala alwalaki amma duk wani zikiri da za a ce ka yi shi lokacin da zaka wanke fiska ko lokacin da zaka wanke hannu ko lokacin da zaka shafi kai a keɓance wannan da wani zikiri daban malamai sun ce wannan bai inganta to karatu ya kai mu zuwa ƙarshen magana da ita azkar ya kuma insha Allah za mu tashi a aqda fiha khilaf kusakuran da malan ya ce an samu sabani cikinsu wanda ya fara mana da maganar shafar kai a lola to kafin nan akwai wani bawan allah ya rubuto tambaya a makon da ya gabata yana tambaya ne game da wani bawan allah ne ya saki iyalinsa to irin sakin nan aka yi wanda shari'a ba ta yi da shi ba ya ambata cewa ya sake ta sau ɗari mar wato rai ya baci kenan ina zama to aka yi ta kokarin ya sassauta kalmar ya janye ma'ana ba wai sakin zai janye ba ya yi sakin yadda shari'a ta tabbatar ya ce shi dai ko rubuta zai wannan zai rubuta saboda shi abin da yi kenan to irin wannan duk yadda ranka ya ɓaci dole ka yi da shari'a inda ya kai musulmi ne kuma wannan dama shi ne imanin da wani abu ya same ka kuma a ce ga yadda Allah yake so ka yi a ga za ka yi ko ba za ka yi ba wani abu ya same ka a ce ga yadda manzan Allah ya ce a ga za ka yi ko ba za ka yi ba to wannan shi ne imani kuma wannan shi ne takawa saboda haka duk inda ranka ya ɓaci Allah ta'ala a ƙur'ani yana faɗin cewa a talaƙu marrata shi saki a aure kana da damar kai ɗaya ku sake komawa da iyalinka shari'a ta baka dama ka sake yin na biyu wani abu ya faru shi ma dai ka sake zuwa ka zauna da iyalinka ka huce ka dawo da ita to daga wannan biyun shi ke nan magana ta gani in ka sake wani na uku to shi ke nan ita matar ta haramta gare ka sai ta yi wani aure daban ke ne fa'in ɗallaka hafala ta illa umin ba da hatta ta niki habau da na idan mutum ya saki matansa a karo na uku to shi kenan ba za ta taɓa halatta gare shi ba matsayinsa na matar sai ta ji ta yi wani auren da ba wai Allah inda rabansa wancan ya mutu ko wani abin ya haɗo ya sake ta wai Allah in ya so kuma zai iya dawowa da ita an bayyanta to wannan shine tsarin yanda shari'a ta ce a yi saki ne dalaqu sunni amma yanzu a galabiya sakin da ake sakin bidiya ne yasa ki samu matsaloli da yawa ko malamai suna cewa idan mutum ya ce ya saki matarsa saki barkatai din nan to shikenan shari'a uku za ta dauka tunda lokacin Umar dan Khattab ya tabbatar da wannan wanda ya saki matarsa uku a kalma da haka ta zartu ta haramta gari sha ta sai wani aure daban a ulama al-mazahib din nan a'immatul arba'a imamu Abu Hanifa ya tsananta game da wannan bai sa sauki ba yace duk wanda ya saki matarsa saki uku a kalma da ya ta saku haka ba shi ba ita ita ya saki ita saki wani aure saboda ka abinda za a ce masa ita shari'a uku ta sani idan Allah ta'ala ya sa ya je kabari sai faɗa wa Allah ina ya samu 97 a shi ne gaskiyar magana ke tunda Allah bai sabbe bai ce ayi ba maza Allah bai ce ayi ba har in dai iya ganin shine ra'ayinsa abin da zai biki ne sai a kyale shi ai za su haɗa da mai dokar ayi zai mutu ayi kuma za su shi a gabari sai wa Allah bayani wannan 97 din ina ya samu su sai bayani a lokacin an fahimta amma uku za a ɗauka a zartar da shi ba shi ba ita harkar aure sai ta yi wani aure daban wani gina abin da shari'a ta ce kuma gina abin da malamai suka tabbatar wallahu ta'ala alam za mu tashi a shafi na 22 wannan kuma shine darasin mu na 15 a wannan littafin insha Allah maliki cewa saniyan aqba'u fi hakila kusakuran da malamai suke cewa an samu kiran an samu wane ya fahimci nan wane ya fahimci nan amma da ƙarshe akwai akwai tarjihi tarjihi shine bangarantar da abin da ya furin jayin dalili an fahimta maliki cewa masu arras shafan kai kusakuran da ake samu wajen shafan kai maliki cewa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane yaktafuna fi masi ru'usihim bi masi ba'du sha'ar aw ash-sha'irat wa ansu in sun tashi shafan kai sai su takaitu da shafar wani bangare da kansu kuwa an su yan gasu suka a kansu haka ba su game kansu da shafan ba sai su shafi wani bangare su bar wani bangare wai hatta juna fi zalika bi qawli ta'ala in suna abun ne da ilimi ba da kamar aitan nas ba sai suna kafa dalili cewa akwai ayan da Allah ta'ala ke cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kun zo alwala ku shafi kawunanku shi ne wamsahu bir'usiku akwai shafar kai a cikin farilan alwala to Allah ya tabbatar da wani a cikin alkur'ani ku shafi kawunanku wannan ba'un din ala annal ba'una littaba'i hiska ce zuwan wannan ba'un a kalmar bir'usikum da Allah ya tabbatar hiske ganin zuwa da ba'un din abin da yake haifarwa at-taba'i shi ne tana haifar da wani ɓangare ba gaba ɗaya ba an bayyanta akwai ba'un da take zuwa da ɓangaren taba'i ɗin akwai ba da take zuwa da ɓangaren tana shiga cikin layin wannan tana shiga cikin layin a hurufur jar abinda zai sa harafi a masa jarra to suka ɗauka cewa ita ba ɗin nan ta zo littaba'i ne wani ɓangare ake riƙe wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu bi ba'ar ru'usikum ku shafi wani bangare daga kanku la yaqtadi wujubu ta'mim ar-ra's bil mas har ma suna cewa ita wannan aya ba ta wajibtar da cewa sai an game kai da shafa gaba daya wa huwa mazhabu abi halifa wa shafi'i malai ce wannan shine mazhaba ta imamu abu halifa da imamu shafi'i rahimahumullahu ta'ala Allah ya musu rahama fahimtar su ba din nan tabi'i da Allah ce wa musahu bi ru'usikum idan kun shafi wani bangare daga kan ma kenan a fahimtar Imam Abu Hanifa da fahimtar Muhammad bin Idris Imam Shafi'i Allah ta'ala ya musu rahama a wakala Shafi'i Imam Shafi'i yace fil aya a ita wannan aya inna man masahar man man masaha lirra'si shay'an duk wanda ya shafi wani bangare a kansa faɗa da masu hajjira asiri to ya yi abin da ake cewa shafan kai wannan ƙauli ne na imamu shafi allah ya masa rahama walam ta hamil al'aya illa haza ita ayar ba abin da take nunarwa illa wannan wa huwa azhar ma'aniha wannan kuma shine ma'anarta a bayyane aw masu ra'si kullu ko a shafi kan gaba daya shi ma kuga ya raba kaulinsa guda biyu ke ya ce ko a shafi bangare daban akan ko kuma a a shafi kan gaba daya wannan abin da ayar take karantar wacce wa dallati sunna ala annahu laysa ala al-mar'i masu ra'si kullu har ma yake cewa babu wani abu da ya nuna cewa a sunance mutum in zai yi alwala ana wajibtar da sai ya shafi kan shi gaba daya wa iza zaddallata sunna ala zalika fa ma'ana al-aya anna man masaha shay'an min ra'si ajza'ahu cewa ne abinda aya take nufi a cikin kaulin Imam Shafi'i duk wanda ya shafi wani bangare a kansa to shikenan ita shafar tari wannan magana ta sai idan kana so ganta ka je littafin Salihum wanda shi ne umda a cikin littafin shafi'iyya a fahimta shi imamu shafi da kansa ya rubuta littafin al'um duk wata ƙa'ida da ake so ta masabar imamu shafi tana littafi malami ce amma wasawa abin da yake shine daidai allazi tahmilu ilayhi allazi tamilu ilayhi wanda shi malam ya karkata da sauran malamai wa na'malu bihi ko muke aikata shi a cikin alwalarmu annal aya yufassiruha fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan aya ta cikin suratul maida inda za a nemo fassarar ta shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta tunda suratul nahl aya ne namba ta 44 Allah ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar ma da alqur'ani domin kai wa mutane bayanin irin abin da Allah ya saukar ma shi manzan Allah shi Allah ya yi fassara alkur'ani fassararsa ita ce fassara mafi zama daidai kuma fassararsa tana yiwa da aiki kuma tana yiwa da magana an fahimta akwai ayoyi da yawa da manzan Allah da aikin su yi fassara su kamar ayan da ƙur'ani yake cewa game da azumi fakulu washrabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad من الخيل الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل sannan ku cika azuminku zuwa dare idan kun yi sahur bayan alfajir ya fito kun tsaya to ba za ku ci wani abu ba na buɗe baki har sai rana ta fara sai dare yayi shi sun ma ati musu yama ila layi to shi daren ya yake wani dare ake ne to sai manzon Allah ya fassara daren nan da zarar rana ta fara domin shi ne ya ce a gaggauta buɗe baki daga zarar ka tabbatar rana ta fada kaga fassarar manzon Allah al-laili shine ghurubu shams baka da wata fassara da zaka fiye da wannan amma wasu daga cikin masu bin mazhabi shi'a ba sa bude baki har sai bayan sallar isha wasu suna istidlali cewa Allah ya ce summa atimusu yama ila layl so suna ganin daren sai duhu ya shiga sannan dare ya shiga to fassarar manzon Allah ita ce aula an bayyana tunda ya fassara ayar da aikinsa kuma Allah ya ce wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saukar ma da alqur'ani domin ka fassara wa mutane irin abin da ni na saukar musu da Allah an fahimci nan to kun ga abin da shi malam Siddiq ilmin shawi yake cewa ina za mu gano me Allah yake nufi wa musahu bi ru'usikum ita ba din da ta zo bi ru'usikum a ina za mu gano mai haƙiƙanin fasararta sai ce mu koma aikin da manzan Allah yi manzan Allah da ya zo shafan kai yayi wani ɓangare ya shafa ya bar wani ɓangare kowa an su gashi ya shafa a kan sai bar wa'ansu a nan za a samu fassarar wannan aya fassarar da ta haƙiƙa kuma fahimci wannan to wannan shi ne abin da shi malamin shawai yake faɗa cikin wannan littafi sai malamin ke cewa ita ayu fasiruha fi ila nabiy sallallahu alaihi wasallam ita ayar aikin manzon Allah ya fassara ta sallallahu alaihi wasallam wa huwa mawdi' wa huwa mudhihun wa muqayyidul la wa mufidul la wa huwa mudih kuma abinda manzon Allah ya shine wadi shine abinda ya fito fili a gane ko wa muqayyidul la kuma akan sa muke tsayawa duk wani ahlus sunna baya haura aikin da manzon Allah ya la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa qad sabbata anhu haqiqa ya tabbata da gare shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi masir ra'asi salasa turuqin malici an samu hanyoyi guda uku yanda manzon Allah yake shafar kansa a lola amma hanyoyi guda uku bincike tabbatar haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam idan yazo shafar kai ga yake al'ula hanya ta farko masu jami'ar ra'as manzan Allah idan ya tashi shafan kai gaba ɗaya kan yake zaba ya haɗa hannayensa guda biyu ya tafi da su har zuwa ƙesa na kuma ya dawo da su a fahimci wannan wannan in kai wannan ba kilab manzan Allah ya yi kuma sahabai da yawa sun nakalto hakan daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maliki cewa fa an abdullahi bin zaid hadisi daga abdullahi dan zaid Allah ƙara ya da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama annabi rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha ra'asa ya shafi kansa a alwala biyadihi ba a ce biyadihi ba a gane ko biyadihi da hannayensa guda biyu fa aqbala bi'ima sai tafi da hannayen kun ga bi'ima alfu tasniya wannan ma din tana nuna cewa hannayen guda biyu wa adabara bayan ya tafi da su biyu sannan ya dawo da su wa bada bi muqaddami ra'sihi manzon Allah da zai sha da zai fara shafan kai iya farawa daga inda gashin mutum ya fara tsira summa zahaba bihi ma ay bi yadihi din sai ya tafi da hannayensa biyun ila kafahu har zuwa kiyarsa ita ce kafa summa radda kuma sannan ya dawo da hannayensa guda biyun ila makalin lazi bada amin agun da ya fara shafanka hadisin abdullahi bin zaid an fahimta hadisin iya cikin littafin imam bukhari iya cikin kuma littafin imam muslim ma'ana hadisi ne muttafaqun alai an fahimta idan manzon Allah ya tashi ya farka yanda yake yi iya hada hannayensa guda biyu haka sai dora wannan ibahama dinnan babban ɗan yatsa a nan daidai nan dinnan sai ya hada ɗan yatsunsa guda biyu a gaban shi sai ya zo daidai inda gashin sai fara tsira sai shimfiɗa hannayen guda biyu sai ya tafi da su duka sai ya zo har ƙiya sannan kuma ya dawo da su gunda ya fara shi ne masu jami'ar ra'as kenan an bayyanci wannan wannan haka ma'aikin allah yake in ji wa in ji sahabi abdullahi bin zai allah ya ƙara yadda da shi hadisin iya cikin bukhari kuma iya cikin musulun ka yadda eh tamam malik ya cewa a tsaniya yadda manzan Allah ya shi a farkai na biyu da aka nakalto da gari mashahu sallallahu alaihi wasallam alal amama wahada an rawaito manzan Allah iya shafa akan rawaninsa a galibu iya shafa kan al'amama shine rawani kuma har yanzu ma malamai suna cewa al'ibra bi umumin lafazi la bi kusufi saba a samu mai martaba sarkin gari a samu wani malami mai martaba da ake kimanta shi alwala ta kama shi a waje harkar tafiya ko cikin jama'a to ya halatta idan ya sha tahi shafan kai kare cire rauninsa sai ya shafa a kar wani ya halatta ba kamar kai da ni fararen hula ba da za ka iya cire hular ka jabi kanka lafiyar zau amma babban malami da wanda ake ganin kimasa ba a taba ganin sa bara wani ba tunda din rayuwar malami irin waɗannan malaman action ne a waje da rayuwar mai masu martaba duk action ne baka taba ganin mai martaba bara wani a kan shi ba sai wannan sai iyalansa sai mutanen gidansa dole to amma tunda haka yake haka al'adarsa ko musulunci bata hana ba shikenan idan ya tashi musulunci ya bar mai wani alfarmar ba zai kwabi a kansa a waje babakansa ba sai ya shafa a kara wani su to manzan Allah inda ya shafa a kara wani su a waje ne suna tafiya da sahabbansa ko yaƙi ko wata tafiya da alwala ta kama shi ta bai kwabi rawani su ba zai shafa a kara wani wannan ya halatta manzan Allah ya yi wannan sallallahu alaihi wasallam an bai tsana sai ma da ce fa an amr bin umayya radiyallahu an amr bin umayya yake cewa kala sahabi ne yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وكفيه yace ni ido na kun ga abin da yasa nace tafiya ce kenan an ce wa kufai da kufinsa kuma kofi a galabiya shafa a kansa a sha da tafiya ne amma yadda ya ce ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi shafa a kan rawaninsa kuma ya yi shafa a kan kofinsa takalman da suke sawa wanda shari'a ce da a yi shafa a kansu idan za a yi Allah an bai nan shi ma hadisin mali ya ce aka rage hul bukari wa nasa'i wa ahmad bin hanbal Allah ta'ala ya kawai da su as-salisa yadda aka nakalto manzon Allah yana shafa kai shafar kai bangare da uku ko kala da uku mashahu sallallahu alaihi wasallam ala ala nasiya wal amama manzon Allah wani lokacin iya fara shafar akan nasiya shine nan daidai inda gashi yake tsurwa da Allah ta'ala yake magana game da Abu Jahil yake cewa nasiyatin karibatin khati'a nasiya shine nan tukulluma ko da Hausa Hausa ta dake nan ingantacciyar Hausa ba Hausar tukulluma shine gunda gashi yake tsuruwa nan to lokacin maza ne dan zama rawanin haka ya dan zama shi sai dan shafi farkon fitowar gashin sannan sai bi rawanin sa da shafa kuma gaba ɗaya an fahimta to wani lokacin manzon Allah iya wani ko ya bar kansa haka yadda yake ya shafi akan rawanin gaba daya ko ya dan zama haka daidai matsalar gashin sai ya dan shafi gashin kaɗan sai ya wuce kuma kan rawanin su gaba sai ya je da kuma shafar ya dawo da su akwai fa'al mughira bin shu'ba daga sahabi mughira bin shu'ba radiyallahu anhu yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tawadda yayi alwala famasaha binasiyatihi wa ala wa ala al-amama sai ya shafa daga nasiyarsa nan inda gashi yake tsira sai ya tafi kuma kan rawaninsa wa kufai ko manzon Allah yayi shafa akan hufinsa akhrajahu muslim wa abu dawud wa tirmidhi hadisin imam muslim da imam abu dawud da imam tirmidhi duka sarawaito wannan hadisi wa hadha huwa fi'lihi wa hadihi ko fi'lahu wa hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aikin da manzon Allah kuma shine shiryarsa amma inda kun ga wannan fassarar da malam yayi ita ce fassara mai yanci kuma ita ce fassara da tafi dacewa ina ya nakalto wannan fassara ta sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda rasulillah mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma idan dukkan wannan guda uku ga dalilai nan akwai hadisin abdullahi bin zai akwai hadisin amur bin umayya akwai hadisin mugira bin shu'ba an fahimta duka gayen da manzon Allah ya gayen da manzon Allah ya to kaga a yi shafar kai gaba daya shine abin da Allah yake domin haka manzon sai aka gani wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu bi jami'i ru'usikum kawai ko shafi dukkan kanku a alwala gaba daya sai ma likita wannan aya wannan shi ne abin da manzan Allah ya kuma shi ne shirewarsa wahu aka baru faham ita ce fahimta mafi girma a gane ko wata wuzai kuma shi ne fito da abu fili le ma'anar al'aya alkarima irin ma'anar wannan aya ne girma da Allah yake magana kan shafa kai a game da aluna ƙala ibn kudama malam ibn kudama yake cewa fi kaulihi ta'ala a cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa wamsahu bi ru'usikum idan kun tashi alwala kun zo gabar shafar kai ku shafi kanku wa kaulihim alba'al tabai yake cewa waɗanda suka ce ba'un din nan da ta zo a faɗin bir'usikum ana nufin wani saci akan ka ba gaba ɗaya ba sai ce ra'a ra'a ba'aru adhas wa an suna ganin wai bangaren kai wani bangare da kai ya wadatar sai ce ghayru sahihi wannan fahimtar ba ne inganci ba ce an fahimta fahimtar su a shafi wani bangare akai a bar wani ce gairu sahihi fahimta ce ba mai inganci ba wala ya arifu ahlul arabiyya zalika yace masanan larabci ba su san wannan ba shine shekul islam yake cewa al arabiyyatu min ad-dini fala budda minha yake cewa ita larabci tana cikin addini kuma dole ne sai an santa domin addini nawa ba laraban addini duk wata doka a yi kokar da larabci ta sauka a gane ko kuma sun cewa ma layatun mulwajibu illa bi waji duk abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi ma wajibi fahimtar addini a gunka wajibi ne ko ba wajibi ba ne to addinin ba zai fahimtu ba sai ka san larabci to kaga a sanin larabci a gunka musulmi wajibi ne an fahimci wannan saboda ka wajibi ne duk wanda yake kwaɗayin gane yadda dokokin Allah suke da dokokin manzan Allah suke to yi san larabci wanda yake so yi zan zaƙin alƙur'ani san larabci iya magana iya jin kamar Allah da shi yake magana kai sai an fahimci wannan to sai malai yake cewa a ibn qudama yace wannan fahimta ce ba mai inganci ba kuma mutanen larabci ba san wannan ba qala ibn burhan malam ibn burhan ɗaya daga cikin malaman luga man za'ama annal ba tafidu tabai duk wanda ya zaci cewa wannan bawun din da aka zo wamsu birgosikum tana fa'idantar da tabai yine wani bangare a kanka yace faqad jaa ahlul luga bima la ya'rifu lahu ya zo wa mutanen luga da abin da ba san shi ba duk wanda ya ji bewa wannan bawon din matsayin taba'i sai ke ce to fankali ja'a ahlul luga bima la ya'rifuna ya zo wa masanan luga ta larabci wanda ba su ya zo da abin da ba su sani ba an bai janna wannan din magana ce ta ibnu qudama Allah ta'ala ya masa rahama ana ibn taymiya malam shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa wa man zanna anna man qala bi ijza'il ba'd duk wanda yake shafar wani bangare akai a alwala ya wadatar li anna al ba' littaba'i iya ganin ba'ul din na tana haifar da ka shafa wani bangare ka bar wani aw dilala ala al qadr al mushtarak fa huwa qat'un aqba sai kita duk wanda yake ganin shafar wani bangare ya wadatar akan kai gaba daya to ya tabka kuskure ya tabka kuskure ko kuma ya yi kuskure ya fada gargaci din domin kalmar a sulasiya ce da ruba'iyya idan ta zo a sulasiya to tana nufin ganganci tsantsa idan ta zo a ruba'iyya tana nufin kuskure shi ne allah kita rabbana la tu'akizna illa sina au ne ce au akba'ana ba a ce au kaba'ana ba an fahimta kuma da ya zo maganar ƙaruna da fir'aun inda fir'auna wa hamana wa ƙaruna sai ce kanu kafi ila ba a ce kanu mukudu ila ba an bayyanta saboda ka kafi'un ya sha bamban da mukudu'un mukudu'un mai kuskure kafi'un ko mai ganganci an bayyanta ya ce duk wanda ya fahimci ba'un ɗin nan taba'ib ne in ji malin ibn taimiyya kuma malami ne kuma ɗalibin ilimi ne to ganganci yake wanda kuma ya ce bawon ɗin nan ta ɓangaranci ce a kai ba dukan kai ba kuma haka yake farar hula ne ga magari ba ɗalibin ilimi ba ne to kuskure ke aikata kuma fahimta shi ne ya ce kaɗu'un akɓa haka wasu malaman suka fasara wannan jimla ɗin alal a'imma ko kuma ya kaucewa ya saba wa malamai gaba daya wa ala luga kuma ya saba wa malaman larabci wa ala dalil ko wa ala dalilil qur'ani kuma ya saba wa dalilin alqur'ani wal ba'u li ilsaq li ilsaq ita ba din ilsaq take nufi hade abu ba bangaranci ba an gane ko hade abu gaba ɗaya sai ne ilsaq a sadar da hannu zuwa ga shafan kai gaba daya ba wani bangare take haifarwa ba wahila tadkuru illa li fa'ida kuma ita bawun din wani lokacin ba ta shigowa sai da fa'ida wannan din magana ce ake akan lugarin kanta wakala mala yace wa ma yaf'aluhu ba'dun nas da wani abin da wa'ansu daga cikin mutane suke aikatawa min masi sha'ratin aw ba'd ra'si a shafi wani gashi ko wani bangare a ka ba dukan kai ba bal sha'ara salam ko a ware wa an su gashi guda uku a shafe su ko kuma a shafe wani bangare a shafe sau uku sai ce kaɓaɓun mukharifun lissunna almujma alaiha kuskure ne wanda ya saba wa sunna da malamai suka ruwa kanta shi ma ibn taymiya ya bayan ibn qudama ke fahimtarsa cewa kai gaba ɗaya ke shafarsa ba bangare yake shafa ba ibn al-qayyim almajirin shi ibn taymiya yake cewa walam yusih anhu sallallahu alaihi wasallam ba a samu hadisi da ya inganta da gare shi ba fi hadisin wahid hadisi ko kwara ɗaya ba a samu ba annahu iktasara ala masi ba'ar ra'atihi albatta yace ba a samu wani hadisi ba kwata kwata shine ma'anar albatta din ba a taba samu ba hadisin da ya nuna mazala ya shafi wani bangare a kansa ba gaba ɗaya ba walakin kana iza a kana iza mas iza masahadi nasiyatihi kamula alal amama idan ya shafi nasiyarsa na inda gashi yake tsira to sai kammala shafar akan rawani shi kamar yadda bayani ya gabata da zuciya an gane ko walau kunna in halit tab'i malik ibn al-qayyim yake to idan mun ce ba'u din nan bangare take nunawa fa hal yajuzu zalika fil wajhi wa rijlihi to ya halatta ke naka shafi ka wanke bangaren fiskar ka ka bar wani bangaren ku gane tambayar sa tunda wanke fiskar da wanke hannu da wanke kafa da shafan kai duk aya ɗaya ce ta zo da su ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati sai Allah ce fagsilu wujuhakum ku wanke ina fiska sai ce wa arjulakum ila al-marafiq ku wanke hannayenku zuwa gwiwar hannu ila marafiq sai ce wamsahu bi ru'usikum sannan ku shafi kau ku gama da shafar kai bayan kun wanke fiska kun wanke hannayen sannan ku shafi kai sannan kuma wa arjulakum sai ku kuma ku wanke kafafu ku ila ka'abai zuwa ga idan sauri ya ce har in ka ce kai ya halatta a shafi wani bangare a bar wani bangare to ya halatta idan ka zo wanke fuskar ka shafi bangare ɗaya banda bangare ɗaya ya halatta idan ka zo wanke hannu ka shafi iya nan tsakiyar hannu ka bar baya ko kafa ka shafi wani ka bar wani ya halatta to yadda ka san waɗannan ba su halatta ba to shi ma wannan bai halatta abin da ke sa fahimta an fahimta tunda duk magana ta zo a siyakin aya ne a cikin siyakin aya ɗaya gaba ɗaya ta zo shi ne ke cewa ya halatta yanzu ka wanke wani ɓangaren fiskarka bai halatta ba ko ka wanke wani ɓangaren ƙafafunka bai halatta ba wani ma la ya amunu yi bi ƙaunin taba'i ya ce ta yaya za ka aminta da kuma a ce kai za ka shafi wani ɓangare kuma haka ibn da ɗaya yake so bayan ya kawo ma nassin da kuma hankalinka zai gwada yanzu ke dama an ce akwai hujja na kaliya akwai hujja a kaliya idan hujja da kaliya ba za ta yi ma ba sai a zo da kai hujja a kaliya ku sai a zo da kai hankalin nafi a gwada hankalin ka an fahimta duk dai ga dalilai sun gabata cewa manzon Allah bai taba shafar wani bangare ya bar wani bangare akan shi ba duk haka magana take sannan kuma yace to yanzu ga wanke fiska ga wanke hannu ga wanke kafa akwai wanda zai yi dai aminta ya wanke wani bangare ya bar wani bangare ba za a samu wani mai ra'ayi ba babu yace to tunda har baka yi da wancan mutum wannan ma haka za ka yi wasu ila imamu malik an tambayi imamu malik Allah ta'ala ya masa rama an alladhi yatruku ba'd ra'si fil wudu wanda yake barin wani bangare a kansa a alwala bai shafa ba sai ce fa qala ara'aytu law taraka ba'd wajhihi akana yajzi'uhu kuma abin abin da imamu malik ya faɗa ke yace to shi wanda ya bar bangaren kai bai shafa bai shafi wani bangare to yanzu a tambaye shi idan ya bar wani bangare a fiskarsa bai wanke ba hakan ya isar masa alaularsa ta yi zai sami ya ƙini ya wanke fiska inda bai sami ya ƙini ba ta wancan ma bai wanke kuma bai ji maganar maganar ibn lukayyim da maganar imamu malik duk ta zo kusan siffa guda ɗaya to ya uwa ga abin da dalilai suka tabbatar ga kuma yanzu da yawa daga cikin muke yin alwala din yaya miki game da shafa ke tsakaninmu ga Allah ba ma alwala a waje ba kana gaggawa za ka zo ka yi fiye da an ta da sallah za kana gaggawa ka samu raka ɗaya ko biyu ba ma irin wannan face da fasal ɗin ba alwalar da za ka yi ma a nitsa a gida yaya kake da alaƙa da shafar kai kowa yi wa kansa wannan tambaya kai ka sani da kake alwala ni ma dai na sani da nake yin alwala ta yaya kake game da shafar kai yaya kake masa wace alaƙa kake da shi ko kuma kan za ka yi alula a masallaci ko a da a jama'a suke alula a waje ya kake yi yaya kake siffar yadda manzan Allah ya kake yi ko kuma ra'ayinka kake yi an fahimta abin iya da haɗari fa sosai idan har ka kaucewa wannan fahimtar da ganganto malamai sun ce baka da alula ba kuma duk mutumin da bai da alula bai da sallah duk mutumin da bai da sallah kuma ba musulmi bane an fahimta ke yasa addinin nan ya yan uwa yadda ya sauko a karanci a ilmanci a rubuci sai ka sanya za ka zauna lafiya duk wani ra'ayi da wani al'ada da wata gargajiya sai ka fadda su daga addini amma matukar addini kana yi bisa ra'ayi ba bisa ilimi ba to a kullum za ka dinga kwabacin addini amma duk wanda ya fahimci wannan nasi da malam ya kawo da dalilai masu inganci ya tabbatar da kanta duk wanda ya ji wannan karatu to lalle idan da aka same shi da shafar wani bangaren kai ya bar wani to ganganci yake idan ya mutu Allah ya tuhume shi alwalansa ba da shi kama kare zargi kowa ya zargi kansa tunda an sauke nauyin an dora masa Allah ya ba mu ikon gyara kuma wannan har mata a gida haka za ta sanar da su ita ma mace a waje baligar mace idan alwala ta kama ta a waje hukuncinsu ɗaya da mai martaba hukuncinsu ɗaya da babban malami an fahimci abin da na faɗa da zu mai martaba idan zai alwala a waje ba zai kunciyar wani shi idan ya zo shafa sai ya shafiyar wani shi kenan ya wadatar masa babban malami da ake ganin kimarsa a gari shi ma idan ya zo alwala a waje ko harkar tafiya ba zai kunciyar wani shi ba sai ya shafa a kan rauninsa ya wadatar masa to ita ma mace idan alwala ta kama ta a waje a tashar mota ne a tafiya ake yi a a ina ne in dai za ta yi alwala a waje ba a gidanta ba ita ma a kan lifayata za ta yi shafa yayi ku faɗa ma don kunji ko ya ku faɗa musu idan tafiya ta kama su za su yi alwala a waje ba a cikin gida ba so shafa a kan lifayata ya wadatar musu wani shi ne abinda suna da tabbatar Allah ya samu da shi mali ce a ɗa'uhun fi na waƙi da lodo ku sakuran wa'ansu daga cikin masallata game da abinda yake warware alwala abinda ke warware alwala to wa'ansu daga cikin masallata shi kansa sun samu kuskure game da shi awalan na farko a ɗa'un la kilafa fiha mu'utamit ku sakuran da babu kilafi a cikinsu ba a samu saɓani ba kowane malami ya yadda hakan ba shi warware alwala an fahimta shi ne madogara shi ne umda na ɗaya ma da ce kurujud dam haka kawai jini ya fita a jikinka rauni ne haɓo ne an fahimta haka dai kawai jini fitar jini a jikinka a matsayinka na ɗanami ba ya mace ba kamar fitar jinin haida da sauransu ta wani ƙaɗa iyayen ke alwala dama gaba da to amma kai ɗanamiji idan jini ya fita a jikinka haka kawai ko rauni ko wani abu daban ko kako to mujarradin fita jinin baya rauni Allah an fahimta malai ce itaka da kasirun minal musallin da yawa daga cikin masallata suna da itikadi mana suna da kudiri a zuciyarsu anna kuruju dam minal jiruh wal hijama at-tashrid dariqatu lil ilaj hiya akadu dam minal jabaha والرأس والأنق والرعاف خروج الدم من الأنف كده وغير ذلك من خروج وغير ذلك من غير المخرج المتعال ينقض الوضوء yace wa an so daga cikin masallata sun yi kudiri a ransa cewa fitar jini raunihin aljuru wa katamna alaihim bi anna an-nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anfi والأذن بالأذن والسن بالسن سيتي والجروح قصاص الجروح هنا روني أتي كاي الولا كي تنتبه سي جيني يفتا أم فهمتا تو wannan fitar jinin bai kare alwala an fahimta wal hijama ko aka ma kaho kai alwala ko sai aka zo aka ma kaho shine hijama din ayi kaho ko a wuya ko a baya ko a ina da a fidda jini wanda ake domin neman lafiya shine dariqatul ilaj hiya akazo dami min aljabaha shine a tsotso jini a goshinka ko a kai ana kaho a kako wal ulu ko a wuya wal ri'ab ko habu shine kuruji dami min al'am shine haka kawai hancin ke dinga zubda jini wa gairi zalika da waɗansu waɗannan min gairi makharijil muta'al banda mata banda fitar jinin mata na al'ada ba wanne yake nufi ba an fahimta sai ce yan qudul wudu'a wa an sun ce hakan wai yana warware alwala wa minhum man yufarriqu bayna qalilid dami wa kasiri wa an suna bambancewa cewa idan jinin kadan ne baya warware alwala idan jinin mai yawa ne yana warware alwala sai ya ce wa huwa qat'un bayyin hakan kuskure ne a bayyane fitar jini baya warware alwala an gane ko li'anna al-asaru sahiha domin ingantattun abin da aka tawato daga sahabbai har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tasabbata anna kathiru dami wa qalilihi la yanqudu ruwa cewa jini mai yawa in ya fita a jikinka ko kaɗan fitar jinin mujarradin fitar jinin bayan rari alwala wa qad tawataratul akbar an samu hadisai masu bibiyar juna ala annal mujahidin cewa mujahidai mazajen fama lokacin da manzon Allah ake fita yaki an fahimta kanu yazuquna alama suna ɗanɗana zafin rauni shine alam aljarahat suna ɗanɗana zafin raunuka fala ya tsatsiwa adan an yamna a sailanin dam ɗayansu bai isa ya hana jini kwarara a jikinsa ba min jarahati a raunin da ya ji a wajen yaƙi amma wa annan kanu yi sallu na ala halihim suna salla a wannan yanayin walam yanqul an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu amarahum bi i'adati wudu'ihim li salati ba a taba cewa manzon Allah ya ce ku je ku yi alwala dan da rauni a jikinku ba dan jini iya ziba ba a taba rawaitowa manzon Allah ya ce ku koma ku yi alwala dan za ku yi sallah bai taba yi kusan ko manzon Allah baya ganin kuskure ya bar shi duk inda aka yi kuskure in dai manzon Allah ya gani ba zai bar shi ba ashe yin alwala da jini mujarradin fitar jini baya warware alwala an fahimci wannan shi ne manzan Allah baya ciya ku kuma ku sake alwala domin za ku yi sallah saboda jini ya fita a cikin wa anil hasan radiyallahu an daga sayyidina hasan ko dan gidan sayyidina ali radiyallahu an Allah ya kare da shi wale ce cewa ma zalal muslimuna yusalluna fi jarahatihi musulmai ma'ana sahabbai ke ba su gushi ba suna sallah cikin raunukansu hadisin zakarahu al-bukhari ta'alika imam al-bukhari ya ya fito da wannan hadisin na imam al-hasan na yin shiya suna cewa ba a fidda hadisin imamu hassan ba a fidda hadisin imamu al-hussein ba a fidda hadisin imamu ali ba a fidda hadisin nana fatima radiyallahu anha suna da wani itikadi wai da tafin ahadu suna ba sa fidda irin wannan hadisan kuma kariyar suke yanzu ga hadisin imamu al-hassan mun kawo mala ya kawo shi a wannan littafi hadisi ne mai inganci imamu bukari ya fito da shi kaga wannan kariya suke fakad hitamalu buhutanan isman butan wa isman mubina ƙarya suke da butan da kirkiran ƙarya maliki cewa imamul hassan ya ce musulmai sahabai ba su bushe ba suna sallah da raunukan da suka samu a wajen yaki wa sallah umar bin al-khattab radiyallahu an har ma yake cewa umar dan khattab Allah ya kare da da shi yayi sallah wa juhihi yas'a raunin sa iya zubar da jini ayyajiri daman iya sallah amma raunin da ya ji iya zubda jini amma bai daina sallah ba don ya ce alwar tsawon raunin da haka da raunin ya yi sallah sai gama ke wa kala ibn taimiyya malam ibn taimiyya yake cewa waddan wal qai'u da fitar jini da amai ne qai'u an gane ko wa ghairihi ma da waɗansu waɗannan mina minan najasat al kharija daga najasa da take fita daga jikin mutum min ghairil khurujil muta'ad in dai ba fitar jinin al'ada irin na mata ba to la yanqudul wudu a baya warware ka shaƙa amanka sai ka kurkure baki ka je kai sallah dan da alwalaka amma an fahimta rauni ya same ka ka dinga zubda jini ba bala qadar Allah ba fata yake ba idan ka daure jinin ya tsaya domin karka yi go masallaci ka bata masa masallaci da jini to sai ka bari jinin ya tsaya ka daure gun ya dinda zuwa sai kai ko kai sallan ka kawai zubar jini mujarradinsa bayan royal wa gairi ma minan najasatul kharija bayan amai da jini da sauran najisa da suke fitowa daga cikin dan adam min ghairi al muqril muta'al idan ban ka dauke kamar fitar fitsari ko fitar bayan gida amma inda wannan kana suna warware alwala in dai ba waɗannan ba to la tanqudul wudu'a ba sa warware alwala walau kasurat ko da yayi yawa kuwa wa huwa mazhabu mali wa shafi shine mazhaba ta Imam Malik da mazhaba ta Imam Shafi kuma ko wace malikiya ne ko ko wace yan malikiya ne saboda ga mazhabar Imam Malik abin da zai jini in dai fitar jini ne ko habo baya warware abu na biyu lamsul mar'a shafar mace shi ma baya warware an gane ko amma malamai sun yi tafsiri a ciki wanta shirar kauli mala ya ce magana ta yadu bi naqdul wudu'i inda lamsul mar'a bainal muslimin mujarradin shafar mace kawai wa'an sun ɗauka akan wai yana warware alwala wa'an sun da yawa sun zaci haka wa kasatun al'awam minhu musamman ma in yace awam mutane ga magari kenan wanda addini bai dame su ba su ne awam su to wa'an sun da yawa sun yi wannan zatancan mujarradin taba mace iya warware alwala ko ba haka bane malik ibnu taymiya yake cewa an tattaro maganganun malamai duka sai aka fidda maganganun guda uku game da taba jikin mace game alwala an bayyanta sai ce a ma muktasara gulil fuqaha fi lamsil mar'a salasa adwan yace magana ce guda uku aka tattaro aka mai da ita guda uku al magana ta farko annahu yanqudu sawa'un kana bi sha'awa amla wa huwa qawli shafi'i rahimahullahu ta'ala imamu shafi'i ya ce mujarradin taba jikin mace ko da sha'awa ko ba sha'awa iya warware ba yanzu misali kayi alwala kake ce matarka ta miƙo ma huda za ka sa ta miƙo sai hannun ta taba hannunka to a inji imamu shafi'i a lokacin da warware yarka baliga misali wacce miƙo mu agogo na zan san zan ta misallaci ta miƙo ma ka je karɓa ka taba hannunta inji imamu shafi'i a lokacin da warware wani ayya tsananta da yawa goma gaskiya bane a ya tsananta gaskiya to wannan shine kauli da farko mujarradin taba jikin mace kawai iya warware alwala wannan shine fadar imamu shafi alqaulu sali magana ta biyu la yanqudu alwudu'a la yanqudu mutlaqan wa huwa qawlu abu hanifa shi kuma imamu abi hanifa yace taba jikin masa in dai tabawan ne kowace irin tabawa ba ta warware alwala shi kuma wanda ya yi sakaci da yawa kuma wannan kuma ga siya bane kuma ya yi sakaci da yawa ya ce mujarradin taɓawa kowace iri ce mutulakan ya ce in je taɓawa ce da hannu to ya ce baya warware a rola layan ku shi ne ƙaunar imamu abu hanifa amma sai ma ne ce a tafsi magana ta uku wanda aka ce imamu maliki ne karkata kanta to magana ce wanda ni ma kaina na fahimta ta na fi gamsuwa da ita wanda dalilai da yawa kuma ta goyi baya fa in ka na bi shahawatin naqda idan ka shafi mace da sha'awa a lulaka ta warware wa in lam yakun bi shahawatin lam yankun idan ba da sha'awa bane bai warware ba wannan ta fi zama adalar magana kenan an fahimta idan ka shafi jikin mace da sha'awa to a lulaka ta warware idan ka shafi jikin mace ba da sha'awa ba alwalanka ba ta warware ba wannan shine kauli na uku kuma kaulin da malamai suka fi jayewa kenan walaysa fil mas'ala qaulun mutawajjihun illa hadha alqaul sai malam yake cewa babu zance a ukun nan wanda yake da mafuskanta a ilmance kamar wannan magana din awan da zai kabla ko wanda yake bayan shi fa amma ta'liqun naqd bi mujarradul lams amma arace daga taba jikin mace kawai alwala ta warware sai ce fa haza kilabul usul wannan ya ya saba asalin yadda magana take shi da ya saba a ce kawai da ka taba jikin mace kowane irin tabawa alolanka ya wuce kilaful usul wannan ya saba wa asalin addini wa kilafu ijma as-sahaba kuma ya saba wa ijma'in sahabbai wa kilaful asar kuma ya saba wa dukkan wani asar da aka samu daga manzon Allah zuwa sahabbai wa laysa ma'a qa'ilihi nassun wala qiyas sai yake cewa me fadar cewa taba jikin mace kawai iya warware alwala ba yi da nasi ba da kiyasi an fahimta ba nasi ba kiyasi kaga ba magana addini ce fa in kana lamsu fi qawlihi ta'ala shi kuma malam imamu shafi Allah ya masa rahama shi abin da ya dauka madogararsa sai dan wannan aya ta cikin suratul nisa mujarradin ayar haka ya dauka da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لامستم النساء ko kuka shaƙi mace sai Allah ya ce to fata yammamu sa'idan in ba ruwan Allah sai ku yi taimama shi imamu shafi abin da yake Allah ya sa taba jikin mace cikin abin da yake sababar da wajibcin alwala an fahimta to kuma ita karmar lamasa anan da yake shi Allah yukuna ala sa'iril aqwal bisul hadi Allah iya da alkunya a irin maganganu irin wannan an gane ko idan kun duba aqwal na al-mufassirun malaman tafsiri lastumun nisa ayu jami'un nisa tana nuna ma'anar kusantar iyali ko saduwa da iyali shine ma'ana aula muslimun nisa aglab malaman tafsiri tara ko takwas suka kuma aka suka fasara ba su ɗau kalmar lamsu mujarrabi shafa ba domin Allah yana yana koyar da mu kunya yasa teburin ta'alim da mimbarin kutuba ba ku bane mutum ya baje kolinsa na maganganu marasa saiti Allah yana kunya Allah in ya zo maganar mu'amalar miji da mata baya abin karara kinaya ake kinaya ake an fahimta hatta abin da ya shafi mata na na al'adar su da duk kinaya Allah yake kinaya Allah yake an fahimta ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mata sun zo sun mai wata tambaya abin da ya shafi su su mata sai ya tura sojin na Aisha ya ce ku je gida ku yar uwar ku tambaye ta domin an nuna muku musulunci addinin kunya ne amma ka zo cikin mutane ka dinga batsa kuma kana tawa kana wa'azi musulunci bai san da wannan ba bai san da wannan ba gaskiya addinin musulunci addinin kunya ne an bayyance wannan ko to mastumun aula mastumun nisa abinda imamu shafi ya fahimta Allah ya masa rahama shi fahimtar sa kawai taba jikin mace mujarrajin taba yawar ya kuma shi madogarar sa wannan aya amma malamin sa imamu malik sai ya ce mujarrajin tabawar da sha'awa idan taba mace da sha'awa ne to kada ne yawar ya idan kuma taba mace ba da sha'awa bane bai yawar ya ba wannan shine kauli Imam Malik Allah ta'ala ya masa to Malik yake cewa abinda wanda suka ce taba jikin mace kadai iya warware alwala to madogaro su wannan ayar ce aula musubun nisa iza urida bi lamsu bil yad haske ta idan kai nufin taba mace da hannunka kawai wal qubla wa na'u zalika ko ka sumbaci ta ne qubla ko abin da ya kama da wannan kawai abin ka tawo kama qalahu ibnu umar radiyallahu anhu ma kame da wannan maganar an ci abdullahi ɗan umar ya faɗe ta wa gairi da waninsu faƙaɗe alima annahu haisu zakar miso da zalika shi ne faɗar wannan maganar ijimalan ya sani cewa lokacin da allah ya faɗi makutanciyar wannan magana fil kitabi wa sunna fa inna ma yuridu bihi ma kana li sha'wa duk inda allah irin wannan magana to iya nufin tabawa da sha'awa ko tabawa ta biyan bukata misal qawli ta'ala kamar yadda Allah yake faɗa cikin alƙur'ani game da masu itikafi wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid an gane ko aka ce kada ku sumbaci matanku kine almubashara ku hada jiki da jiki da su wa antum aakifuna fil masajid a lokacin kuna itikafi a masallaci ko matarka ce ta aure ta haramta gare ka a lokacin ta zo dai ku tattauna ta kama abinci ko gaisa ka tambayi gida ya halatta amma duk wata alaka tsakanin miji da mata ya haramta kamar mutumin da ya shiga aikin hajji ne iya cikin mahazuratul hajji ko da iyalinka ka ji to ba kai ba ita har sai kun cire ihrami an bai jana to yanzu idan an zo wala tubashiruhunna wa antum aqifun min fati Allah iya nufin kawai karka taba jikin matarka da kana itikafi in ta kama kunu ko kosai kana azumi ba za ka sanu karba ba haka Allah yake nufi a mai faɗa wa kanmu gaskiya ka Allah ke nufi aiki na ya ce kada ku kusanci matarka irin kusantar namiji ga iyalansa kana yi jigar shi ne maganar kawai kaga ta yi daidai da aula masu mundisa fahimto sai malai ke cewa wa mubashara al-mu'takif da gairi sha'awa la ta har malai sai malai ke ta kawai ka taba jikin matarka ba da sha'awa ba dan kana yi jigar biyu abai a ba haramu bane ta kama kunu ka karba ta kama koko ta kama ko sai ka sanu ka karba hannunka ya taba nata ba ba matsala bane ba haramu bane bi kilafil muwashara li sha'awa sabanin taba jiki da sha'awa kuma idan tabawar da sha'awa ne to ya haramta wa kadhalika al mu'ri haka nan wanda ya ihrami zai aikin haji alladhi huwa ashad wanda al'amarin sa ma yafi tsanani law bashara al mar'a li ghairi shahwa da a ce mai aikin hajji bayan ya sa ihrami ya taba jikin mace amma ba da sha'awa ba lam yuhrim alai haka ba haramu bane gare shi an fahimta walam yajib alai bihi dam kuma hakan ba za ta sai yayi hadaya ya yanka jini ba kuna fahimta karatu ne mai hadari ba san zuciya ciki ba ina fitowa ina fara wa gaskiyar abin da malamai suka fada ne kuma dan adam shi ne alƙalin kansa in ka taɓa da sha'awa ma Allah ya sani in ma ba da sha'awa ba ne Allah ya sani an fahimta idan ka je wajensa kuma zai mai sani saboda ka suke cewa in har mai aikin hajji ne ya taɓa jikin mace ba da sha'awa ba to ko hadaya ta yanka dabba don ya yi laifi ba zai yi ba domin hakan ba haramun bane ba faman za'ama anna qawluhu ta'ala wanda yake rai cewa fadin Allah ta'ala da yake cewa aula mastumun nisa ko mutun ya shafi mace yatanawalu lams kawai mujarradin shafa ake nufi wa illam yakul shahwa koda ba da sha'awa bane faqad kharaj an luga to magana ta saba wa tsarin luga larabci allati ja'a biha alquran wanda qur'anin da ita ya sauka an fahimta bal wa anil lugatin nas haka nan maganganun mutane ne ma ya saba musu fi urfihim a cikin abin da suka sani fa innahu iza zakara lams idan an ambaci allamusu kawai shafa allazi yaqrinu fihi bayna ar-rajul wal mar'a shafa da take kusanta tsakanin ɗa namiji da ya mace alima annahu lamsu shahawa to ana nufin wannan shafar ta sha'awa ce an fahimta in dai ƙur'ani ya zo da irin wannan sigar ya yi shiru to abinda ake nufi shafa ta sha'awa ba shafa ba wanda ba ta sha'awa ba an fahimci wannan wa aidan fa innahu la yaqulu kuma Allah bai ce ba innal hukuma mu'alliqun bi lamsin nisa mutlaqan ba a ce kuma hukuncin iya nan akan shafar mace kowace iri bace mutlaqan kowace irin mace ba ita ake nufi in ka taba jikinta alwarka ta warware ba bal bi sunfin nisa mata suna da yanayi yayi akwai matan da haramun ne gare ka muharraman ka ne mahaifiya ya an gane ko yar wa yar kai da sauransu da matan da qur'ani ya lissafo su ba ka aure su ba a al'adar larabawa irin waɗannan matan ma eh ga sun zo sun shaku da juna wa da kani ya da kani ko kani da yayansa sai su rungumi juna idan mutane al'adar su ce kuma in iya da alwala alwala ba ta warware ba domin wannan iya nuna ɗan wantaka ne ba sha'awa ba ne ba irin da in iska ba ne amma kuna in kun iskanci ne anan a gaskiya ne a nan in kun iskanci ne ba al'adar ku bace ba an fahimci wannan amma su can kasashen larabawa al'adar su ne kuma in dai muharramar ka ce huka ya kalon ka ta faru wata warware ba domin kowa ya sani hakan ba sha'awa yake nuna ba ba kuma iskanci yake nuna ba ukuwa da mushakka ake nuna ba an fahimci wannan sai malin ke cewa a wahuwa makana bi muzannati sha'awa muzannati sha'awa shafar wanda ta haifar da sha'awa fa amma lamsu man la yakunu man la yakunu muzanna ash-sha'wa ka ka zawatul muhari kamar taba mata muharramai was-saghir ko karamar yarinya was-saghira ko karamar yarinya mace fala yanqutu biha hakan baya warware alwala yarka ƙanwarka addanka matar babanka an gane ko matar ɗanka yar ɗan'uwanka yar uwarka duk wannan ko da ka taɓa jikinsu kana da alwala alwala ba ta warware ba an fahimta domin muharin da yana nisa ko ƙaramar yarinya wanda ba da je shekarun balaga ba in dai mutum ba shi ɗani ba ne ko ba a ce bokaye sun bashi wani abu sai ya yi amfani da ƙananan yara zai yi su bani ya haye in dai ba irin wannan lalatar ba ƙaramar yarinya mujarradar ƙaramar yarinya kama hannunta taɓa jikinta bayan wani abu an musulunci a shari'ance sai dai in shi ɗan ya raya ba wani abu an fahimci wannan to sai malam abin da yake cewa nan kenan hakan baya wurare alwala amma wa man lam yaj'al lamsu na idan bihal wanda yake cewa warware alwala haka kawai shafar kowane irin hali ne fa innahu yaj'alu al-lams inma uridu bil ijma inda yace aula masumun nisaa kuma yace hakan iya warware alwala a ilmance to jima'i ake ne kamar yadda shi imamu shafi ya fahimta kira lastumun nisa sai ya dau maganar shafa kuma Allah iya nufin kusantar iyali kusanta ta ma'aurata in dai lamsu ya zo aka ce kuma ƙan'an ya warware a lula wani alkiri ba mu jarar shafa kawai da taɓa hannu da sauransu ba kama fi ƙauli ta'ala kamar da Allah ta'ala yake cewa wa in dallaqtumuhunna idan kun saki matanku min qabl an tamassuhunna kafin ku shafe su sai ka ce ba su da wata idda famalukum alayhinna min iddatin ta'tadduna ba wata idda da za su to yanzu ana nufin ko ya kama hannun mace ne wannan hukuncin ana nufin kusanta irin ta ma'aurata idan har an daura aure kuma ba a samu tariya ba ko kusantar juna ga ma'aurata to ita matan nan ba wata idda da za ta yi a rannan ma za a sake daura mata aure kawai an daura auren da a zahar misali kafin la'asar mijin ya ce ya sake ta ya tafi yawon duniyarsa shikenan ta cinye sadaki shikenan kuma za ta daura wani auren a rannan ma ba wata idda da za ta yi shine abin da Allah yake nufi a nan kenan har in kun a saki mata min qabli an tamassuhunna kaga shi ma maganar almasu aka yi shi yasa nake ce amurka musulunci addinin kunya ne kinaya ce ta kusantar ma'aurata wa junansu sai aka ce min qabli an tamassu kunna an fahimci wannan sai ma da yake cewa wa qad sabbata anhu sallallahu alaihi wasallam allamsu wat taqbil ya inganta ga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba jikin matarsa har ma ya sumbace ta li ba'd nisa'ihi ga wa'azu daga cikin matansa fa an aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin aisha Allah ya kare da ita annan nabiy sallallahu alaihi wasallama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama qabbala ba'd nisa'i ya sumbaci wata daga cikin iyalinsa summa kharaja ila salati wa lam yatawaffa ya tafi yayi sallah amma bai saki alwala ba hadisin iya cikin sahihun akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa nisa'i wa ibn majah da sauransu manzan Allah ya yi hakan amma bai sake alwala ba an fahimta sharhi anan da ƙarin bayani kamar yadda malamai suke cewa a wata ruwaya manzan Allah yake cewa ana amliku kum li'a abai ni na fi ku mallakar gabaina haka manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hakan manzan Allah a gonsa ba komai bane ba ba wani abin da zai na sha'awa amma kai ba irin manzan Allah ba ba a baka dama kai wannan an fahimta abin da yake mujarradin a me koma kaza ko kaza ya sa ka dan taba jikin iyalin ka zaka taho masallaci to wannan mujarradin tabawan baya wurare alwala amma tabawa da niyyar sha'awa shine mai wurare alwala wannan shine kauli raji a cikin dukkan maganganun malamai ina ganin za mu samu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata mana addu'a gare mu ga mahaifan mu Allah ka cika mu Allah ka ga sama Allah ta'ala ka sa aljanna ce kumar mu Allah ta'ala ka yafe mana zuban mu ka gafarta mana kusafuran mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka muna roƙon Allah ta'ala ya shirya da mu da zuriyar mu ka dora mu a tafarki madaidaici muna roƙon Allah ta'ala da mu da zuriyar mu Allah ka dora mu hanya madaidaiciya Allah karɓa rayuwarmu a wannan hanya maririciya ya rabar alami muna roƙon Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya muna ƙara addu'a ga wanda suka ga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya jikan su Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa aljanna shi makomar mu gaba ɗaya da su muna ƙara addu'a ga dukkan masu buƙatu na alkhairi a gunka ya Allah Allah ya biya mana su dukkan abin da kake fargabar faruwarsa Allah ta'ala kamar nazari da shi Allah muna roƙonka duk abin da ya zo mana ba mu fahimce shi ba ba mu gane shi ba Allah ka sa alkhairi a bayansa Allah ka sa ya rikide ya koma alkhairi duk abin da ya zo mana mu ba ham ba mu gane shi ba muna tunanin wahala ko takura to Allah kai ne ala kulli shay'in qadir Allah kai ne ke ne da damuwa farin ciki Allah duk abin da ya ka mai da shi alkhairi gare mu ka mai da shi farin ciki da walwala a gare mu ya rabbal alamin muna roƙon Allah ta'ala a wannan ƙasa tamu abin da ya doso ta na siyasa da zaɓe Allah ya zabar mana abin da ya zama alkhairi Allah ka kai hannunmu da son mu da kaunar mu kan abin da kai da shi Allah ta'ala ka zaba mana abin da ya fa alkhairi gare mu Allah ta'ala mana roƙonka ka kai hannunmu kan daidai Allah ta'ala ka kai har ayin mu kan daidai Allah ka kai kaunar mu kan daidai Allah ka danka wannan ƙasa da wannan jiha kan bawon ka mai tsoron ka ya rabbal alamin Allah ka danka ta a hannun masu adalci Allah ka danka ta a hannun masu tsoron ka Allah ka danka ta a hannun mutane da suka san haƙƙin al'umma wajen kokarin soke nauyin da ka tura musu ya rabbal alamin Allah ka taimake mu ka agaza mana ka biya mana bukatun mana alkhairi ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh